بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم
yau laraba 25 ga watan zulkida hijira tana da 444 wanda ya dace da 14 ga watan shida miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin ainihin littafin tufatul hukam fasulun fi zikiri ahalil fara'idi wa usuliha نعم wannan fasali ambato ne na ainihin ma'abota rabe-rabe idan aka ce alfara'id rabe-rabe rabo da za a yi a ce wane za a bashi kaza wane za a bashi kaza wane za a bashi kaza wa usuliya da usulul fara'id din asalinta idan aka ce faradi shine rabon idan aka ce asali a inda za a raba rabon ya fita yanzu misali muka ce idan mutum ya mutu ya bar ‘yar shi ita kaɗai ba kowa rabanta nawa nisfi, to kaga wannan alfardu kenan. Nisfin kuma a nawa yake fita a isnani biyu, kaga shi ne asali, kaga akwai bambanci tsakanin asali, shi yasa ma can za ka ji kwa yana cewa al'usulul lati al-furud sai ya ce sittatun. Amma nan askari in zai kama asalin matsala masail ɗin asalin matsaloli zai ce ma guda bakwai ne. Saboda akwai bambanci tsakanin faralin da asalin matsala ɗin. Shi farali rabon wanda za a raba a bawa, shi ku asali a wani asali yake fita, kaga akwai bambanci. Yace summal fara'idul basa'idul uwal sittafinil usulu minha fil amal awwaluha nisfu li khamsatin ju'il albinti wa zawji idza lam yantaqil wal ibnati ibnin wal ukhtin la li um ونصفه الربع به زوجين أم ونصفه الثمن لزوجة وه- وفي تعدد قسمتها الزهقت في والثلثان حصة لأربع بنات صلب وبنات ابن فإي والأخت لا للأم في التعدد والثلث للجد برجل بعد يجي ثم الفرائد سنة ربي na gado.
نعم sittatun guda shida ne rabe-rabe na ainihin gado ba asali ba, نعم amma akwai albasa'idul uwal basiɗa shimfiɗa na farko idan aka ce dan akwai basid akwai murakkab a asali ɗin. Idan za a bi ta'asil asalin gado akwai asalin yadda ainihin rabo zai fita akwai abin da ake cewa basa'id akwai abin da ake cewa ainihin murakkabat. shi basa'id wanda ba ainihin haɗa gado guda biyu sannan aka cire asali ba, shi ko ainihin basid wanda a gado ɗaya ne aka cire asali, duk za mu ji shi. To shi ne basa'id wannan, amma ainihin furuɗin rabe-rabe da ya zo a cikin nassi sittatun guda shida ne. Al'usulu, asalai minha a gare ta fil amali a cikin aiki, in ka zo asali za ka samu asalin matsala guda bakwai ne, basid guda biyar da kuma ainihin murakkab guda biyu murakkabani guda biyu amma idan aka zo fa- farali din gidaje gidaje na farali su kuma guda shida ne su ne wanda zaka same su a haba da baza akwai nisbi akwai ainihin rubu'i akwai tumuni akwai sulusani akwai sulusi akwai sudusi su ne kadai yanzu haka in ka karanta a yusi kumullahu da ainihin ayan karshe na ainihin suran zaka samu wa'annan ne babu wani shi ne ma za ka ji a gigari suna cewa abin gaba ɗaya in ka haɗa su za ka ce ai an nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wa sulusani wa nisfuhu wa nisfu nisfihi shikenan ko kuma ka ce a sumunu wa bi'ifuhu wa bi'ifu bi'ifihi wa sudusu wa bi'ifuhu wa bi'ifu bi'ifihi shikenan kawai abin ya ƙare nisbi da rabin shi da rabin rabi so yawwa na rabiya shine wannan mun gane نعم dukka a gado gaba ɗaya in baka san wannan ba ba za ka iya rabo ba dan ba za ka san ma nawa ne rabon mutum a ciki ba dole ne sai ka san wannan asalin duk wanda aka ce an mutu an bari kafin ma kai tunanin gadon sai ka san shi ɗin waye kuma nawa ne rabon shi akwai sunan shi a cikin littafin Allah eh to nawa aka ce a bashi to in aka zo nawa aka ce a bashin dole ba zai fita a cikin shidan nan ba imma nisfi wa imma rubu'i wa in ma tumuni in ma sulusani ko sulusi ko sudusi in dai rabo ne wanda za a ce wane raban shi kaza to ba zai fita a cikin wayannan ba shine an nisfu wa nisfu wa nisfu nisfihi wa sulusani wa nisfu wa nisfu wa nisfuha wa nisfu nisfiha yace awwaluha na farko dai shine an nisfu rabi shi ko rabin nan likam satin rabo ne na wasu nau'in masu rabo guda biyar ju'il da aka sanya kaga yanzu anan wajen ainihin rabe-raben mun ce guda shida ne ba nisfi rubu'i sumuni sulusani sulusi sudusi ba to kaga guda shida amma in koma asali kuma sai mu ce asali guda bakwai ne akwai basir guda biyar akwai murakkab guda biyu su ne guda bakwai ɗin basir guda biyar ɗin nan su ne akwai ainihin gidan biyu akwai gidan uku akwai gidan hudu akwai gidan shida akwai gidan takwas kaga wannan su biyar basir kenan murakkab kuma akwai gidan sha biyu akwai gidan ishirin da hudu abin da yasa aka ce murakkab duk rabon da kaji an ce akai sha biyu to dole an samu masu ci da farali guda biyu ne suka haɗu in guda ɗaya ne kam dama dole a basir ne mai cin nuzubi a biyu ne mai cin sulusi a uku ne mai cin rubu'i a hudu ne mai cin sudusi a shida ne mai cin tumuni a takwas ne kaga su kawai basir ne to amma idan aka haɗu mai cin sudusi ta gamu da mai cin tumuni ya za mu yi kaga dole sai an kasa 24 haka nan mai cin sulusi ya gamu da mai cin rubu'i ya za a yi ka sai an kai sha biyu saboda to shi yasa ake cewa murakkab din aha to yace nisfi likam satin rabo ne na mutum biyar ju'il da aka sanya albinti na farko dai akwai yar tsatso za ta ci rabi wa zauji miji idan matarsa ta musu ta bar shi zai ci rabi iza lam yantaqil idan bai cira ta daga ainihin rabin ba ma'ana idan babu mai ciratar da shi babu far'un waris ma'ana matar shin ba da ba dan da wanda zai gaje ta biyu kenan ba wani ibnati ibnin hakanan yar ɗa ita ma in ta kaɗai ta ba yar tsatso babu sauran yan uwanta ita kaɗai ce yar ɗa a cikin ainihin wanda za su yi gado a yaya to ita yar ɗa ita ma za a kasa biyu a bata ɗaya wali ukutin hakanan yar uwa ko shaƙiƙiya ko li'abiya in babu shaƙiƙiya kowace ta kaɗai ta za ta ci ainihin rabin dukiya in mun haɗa sun zama nawa sun zama biyar ga ainihin ya ga miji ga ‘yar ɗa sannan ga ‘yar uwa mai karɓan kai biyu ‘yar uwa shaƙiƙiya ‘yar uwa li'abiya kaga biyar kenan ba shi yasa ya ce ma la ummi ‘yar uwa banda li'ummiya kaga biyun nan kenan ko shaƙiƙiya ko li'abiya kowace ta kaɗaita za ta ci rage to kaga yanzu masu cin nisibi su ne kaɗai wa'annan miji ‘yar tsatso ‘yar ɗa ‘yar uwa shaƙiƙiya ‘yar uwa li'abbiya, kaga ko a cikin ƙur'ani, a balagan ƙur'ani da ya zo wajen ‘ya'ya sai ya ce fa in kunna nisa an faukas na taini, falawun na sulusa matarka. Da ya zo wajen ‘yan uwa sai ya ce fa in kana tas na taini. To, yanzu a zahiri sai ka ce to ‘ya'ya kenan idan ba su wuce biyu ba, kaga har yanzu ba za a ba su sulusani ba. Ko? tunda zahirin ayan abin da ya nuna fahim kunnin samun fokas na taini sannan kuma ƴan uwa su ya ce fahim kana tas na taini ka ga balagan qur'ani tunda da ai in ka lura kowa ko rashin hankalin mutum ya san dai ƴaƴa sun fi ƴan uwa cancanta ko to sai qur'ani ya ce ƴaƴan in sun kai sama da biyu ba za su wuce sulusani ba kaga akwai tunanin cewa in yace ƴaƴa mata in biyu ne za ba su sulusani tunani zai iya ba sun wuce biyu fa kaga za su fi sai a balaga sai yake fahim kunna nisan fokas na taini ƴaƴan ciki ɗin ko sun wuce biyu su lusani wajen ƴan uwa kuma sai yace fa in kana tasna taini idan su biyu ne a ba su sulusani in sun wuce biyun fa ƴaƴa ma suka wuce biyu ba a ƙara musu ba balle ƴan uwa kaga shikenan sai abin ya tafi haka aha wa nisfu ko wa nisfuhu haka nan rabin rabi ɗin shine me shine arrubu ko nisfu ai nisfun nisfi arrubu shine rubu'i a kasa dukiya gida hudu a dauki daya yace um ga can gaba um kanifi azzaujaini ma'aurata biyu miji da mata bihi da shi rubu'i dama gidan mutum biyu ne masu cin rubu'i ko miji inda matsari matar aure ko matan aure in ba matsari mun gane wannan wa nisfuhu sannan rabin rabin rabi din shine me asumunu tumuni shi ake bayarwa li zaujatin ga matar aure guda ɗaya in ta kadaita wa fi ta'addudin qismatuha zai haqtufi yace uktufi an bibi qismatu rabon hazzaiha rabanni biyu na matar aure ɗin nan ko rubu'i ko nisfi fi ta'addudin cikin ƙididduguwan mata. Matar aure daga ɗaya har zuwa huɗu ba za su wuce rubu'i ba in mijinsu ba shi da ɗa ba jika ba za su wuce tumuni ba shi za ka cancana musu in mijinsu yana da ainihin matsari ɗa ko jika. Mun gane wannan? Sannan wasu lusani a kasa dukiya gida uku a ɗauki kashi biyu. hissatun li arba'i wannan rabo ne na wasu nau'in magada guda hudu. Na farko dai banaci sulbin ‘ya'yan tsatso, idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'yan shi bata bai da ɗa namiji ‘ya'yan shi duk mata ne daga biyu abin da ya sama za a kasa dukiya gida uku a ba su biyu ko su nawa ne. banatu sulbin ko? Sai wa banati ibinin sai ‘ya'yan ɗa ku fahimci zancen jikoki amma na wajen ɗan shi namiji. Jika ta wajen mace ba ta da gado. Amma jika ta mace ta wajen ɗan mamaci namiji shi ma idan jikoki mata ne ba shi da ‘ya'ya maza ko mata sai jikoki zuryan mata to su ma za a kasa dukiya gida uku sai a ɗauki kashi biyu a basu daga biyu zuwa sama. Fa'i ya ce ka fa fahimci wannan zancen. sannan wal ukuti ‘yar uwa, shaƙiƙiya idan, idan sun kai biyu, shaƙiƙai ‘yan uwan sun kai biyu ko fiye da biyu za a kasa dukiya gida uku a ba su biyu. Haka idan babu shaƙiƙai li'abbai ne mata in sun kai biyu ko fiye da biyu za a kasa dukiya gida uku a ba su biyu ce amma lalil ummi. Wanda ‘yar uwa li'ummiya li'ummai mata ko sun kai nawa ma ba za su ci sulusani ba. kuma su ma ainihin ‘yar uwa shaƙiƙiya ko liyabiya ɗin fitta a dadi cikin ƙididdigowa ma'ana idan ba guda ɗaya ba ce sun kai biyu ko fiye da biyu za a kasa dukiya uku a ba su biyu. Wasu lusu a nan za mu tsaya? Mun ƙara sai mun ƙara baitin gaba ko? To wasu lusu, sulusi a kasa dukiya kaga mun fitar da gida uku ko? Mun fitar da nisfi, mun fitar da rubu'i, mun fitar da tumuni. mun fitar da sulusani. To, wa sulusu, sulusi a kasa dukiya gida uku a ɗauki kashi ɗaya, wannan kuma liljaddi rabo ne na kaka, birajihin badi wanda ya bayyana da rinjaye, kasan kaka in ya gamu da ‘yan uwa yana da ainihin ɗaya cikin uku wanda ya fi masa shi za a yi shi ne azul umuri. Idan an duba ga kaka ga ‘yan uwa ga sauran magada, kaga kaka da ‘yan uwa asibai ne. sauran magada masu ci da farali ne idan an sallami sauran magada kaf sai mu ce to kaka a duba mar a hazul umuri wanne fi yawa wanne zai fi samun kaso mai tsoka a cikin uku imma ya yi raba daidai da ‘yan wannan idan ainihin raba daidai ya fi masa wa imma a kasa abin da ya sauran gida uku a bashi kashi ɗaya shine sulusu ma baƙiya wa imma a kasa gida shida a bashi ɗaya a asalin dukiya in ma su dusul asali wa in ma sulusu ma baqiya wa in mal muqasama in an duba duk wanda a wani juyi za ga muqasaman ya fi kamar yanzu a ce dan uwan guda ɗaya ne kawai kuma kwata kwata wanda aka bari uwa ne da dan uwa guda ɗaya da kaka yanzu an kasa shi da an ba wa uwa kashi ɗaya yanzu a biyar ɗin nan da a kasa uku a ba wa kaka kashi ɗaya dan uwan ne kwashe da su yi raba daidai da kuma ba shi guda ɗaya shi da wanne ya fi kaga su yi raba daidai ya fi ka gani amma misali mace ce ta mutu ta bar mijinta, ta bar uwarta, ta bar kakanta, ta bar ‘yan uwanta wajen guda biyar. To, miji ya kwashe guda uku, uwa ta ɗauki ainihin guda ɗaya, saura guda biyun nan. Yanzu a biyun nan da a ba wa kaka ɗaya a cikin biyun su je su ƙarata, da su yi raba daidai, da a kasa uku a ba shi ɗaya wanne fi, wanda ya ɗauki ɗayan shi. Yanzu ya ɗauki ɗayan shi sudusi, kaga a sudusin za su je su ƙarata. To haka nan dai duk inda aka zo sai ka ga wanne fi wa kaka wanda ya fi masa shi za a yi. shi yasa nan ma yace birajihim badi da rinjaye da ya bayyana da aka duba sai aka ga sulusin ya fi rinjaye ga kaka ma'ana zai fi samun rabo mai tsoka sai a bashi ainihin sulusin shi yasa ma za ka ga a gidan sulusi yawanci ba a kawo kaka saboda shi muzazzan ne saboda in nan ya fi ya tsaya nan in nan ya fi ya tsaya nan in nan ya fi shi yasa in an zo sulusi sai a ce sulusi gidan mutum biyu ne uwa in ba matsari in uwa li'ummai in sun yawa ma'ana li'ummai in sun kai biyu ko fiye da biyu alhamdulillah